من الشيطان الرجيم فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد العمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات وبعد أيها الإخوة الكرام الأفاضلة أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa kaddara wasa da amincewarsa da yardarsa ya tara mu a cikin wannan masallaci mai tarin albarka a cikin wannan wata mai tarin albarka inda muke tafsirin alkur'ani mai girma a ini na hudu a cikin wannan wata mai tarin albarka hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1438 wanda ya yi daidai da 30 da watan biyar watan mayu miladiyar haihuwa annabi isa in saha a tarih shekara 2017 miladiya da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya ba mu ikon faɗin gaskiya da kuma aiki da gaskiya ya gafarta muna kurakuranmu da mu da mahaifanmu baki ɗaya ya sanya aljanna ce mu da mu da su baki ɗaya ‘yan uwa masu daraja muna bayani a cikin suratu maryam da mun zo bayani daidai akan wadda sura take bayani akan ta ita ce nana maryam uwa annabi isa alaihi afdalu salatu wa atammu taslim mun ga irin abin da ya faru da maryam a lokacin da ta bar garinsu ko kuma unguwa ta keɓance da jama'arta har mala'ika ya zo mata a suffa ta ɗan adam muke istinbaki a ƙarƙashin wannan ayar cewa mala'ika yana iya ya canza halitta daga suffarsa hai'asa ta mala'ika zuwa ɗan adam kamar da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka jibril ya zo magumin zasula a siffa ta ɗan adam haka ma za mu gane wannan bayani idan mu koma hadisin umar bin khattab Allah ya ƙara masa yarda da ya ce bai da ma na hannu jurusi na inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam za ta yomi izbala alaina rajulun ya ce umar bin khattab ya ce wata rana muna zaune a majalisar manzan Allah manzan rahama sallallahu alaihi wasallam sai ga wani namiji ya mullo muna wannan namijin shadidul bayadi min thiyabi yana saye da fararen kaya sannan kuma shadidus sawadi sha'ari gaye da bakin gashi sannan la yura alaihi asru safari ba alama da take nuna cewa wannan mutum yayi tafiya ma'ana dai gashi nan kawai haka ne sannan kuma wala ya arifuhu minna ahad ba ɗaya daga cikin wanda ya san wannan mutum da ya zo fa asnada ruku hatta jalasa ila rasulullahi sallallahu alaihi ya zauna gun manzon Allah tsira da mutum Allah ya tabbata gare sa fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi sai ya dingina guwayensa zuwa ga guwayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffaihi sai ɗora tafin hannuwansa shi wannan mutu ne alafashi zaihi a kan katattarin nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam faƙala sai ya ce ya Muhammad ya kai Muhammadu a birni anil Islam ka bani labari game da musulunci faƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare sa yace al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu as-sala wa tu'ti az-zaka wa tasuma ramadan wa tahijja al-baita فقال صدقت فقال عمر بن الخطاب فعجبنا له يسأله ويصدقه فقال فأخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت فقال فأخبرني عن الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فقال فأخبرني عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فقال إذا فأخبرني عن أمارتها فقال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان فمكث غير مليا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل فقال الله ورسوله أعلم فقال ذاك جبريل أتاني يسألني عن دينكم وفي رواية فهو جبريل إنه يسألني عن دينكم wannan hadisi dogon hadisi ne hadisin Umar bin Khattab muhalal shahid da wannan mutum yayin manzo Allah san tambayoyin nan guda hudu zuwa biyar da ya ida sai ya tafi ya tafiyarsa bayan wannan lokaci sai manzo Allah ya tambaye Umar bin Khattab wai har ka san waye wannan tambayar sai annabi ya ce Umar bin Khattab ya ce Allah da manzo suka sani ba san kowa yi bane sai annabi ya ce innahu jibrilun lalle shi mala'ika ne jibril atakum yu'allimukum dinakum ya zo ne ya karantar da ku addinin mun ga wannan hadisi yana karantar da mu cewa mala'ika yake iya sufa dan adam ya zo wa dan adam da haka wannan kenan kamar da ya zo maryam maduwar annabi isa alaihi salatu wassalam to shine sai Allah subhanahu wataala ya ba mu labari gashi maryam hatta haihu mun kwana a daidai aya ta 25 yau za mu ƙara maimaita bayani akan aya ta 26 sai Allah yake cewa فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا
na'am فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي aha فقولي إني نذرت للرحمن صوما mm.
فلن أكلم اليوم إنسيا
ga manantani tana neman ina ma a ce watan ta zamanto abin mantuwa da za a manta da ita har a ma'allike fayilkinta ba za a tuna tarihinta ba to a wani wacce ta yi wannan tamanni sai ɗan da ta haifa ya ce mata karki ji tsoro karki ji bakin cikin haihuwa ta da kika yi ki kwantar da hankalinki ba shi ba kina buƙatar abin da za ki ci ki girgiza wannan itaciyar domin 'ya'yan itacen na dabino ya sarko ki samu abinci sannan kuma gashi kan ja'ala rabbuki tahtaki sariya gashi Allah subhanahu wataala ya sanya a kasan ki sariya bi ma'ana nahar wato ruwa da suka bullo da kasa domin amfani ki sai Isa ya ce mata fakuli wannan wato idan aka zo da mace a larabci ana son a yi isnadin a bata ord to ana ƙara ya'un ta mata musamman ya'un mukhataba ake sa wannan ya'un sai ce fakuli kici ga namiji ne sai a ce fakul fakati amma da yake mace ce sai a ce kuli ci ishrabi sha kumi tashi iqaidi zauna haka amma namiji sai a ce kum tashi ijlis zauna amma idan mace ce sai a ce ijlisi litakrim tusamma yawul mukhataba to sai Isa ya ce fakuli ki ci bi ma'ana kenan yana magana ce yana magana ne da mahaifiyarsa ke ma ce mi ka ci wannan danyen dabinon da ya sauko sannan washrabi kuma ki sha abin shan da ya bullo daga ƙasa ruwan kenan sannan wa tarri aina hankalinki idanunki ya sai su samu natsuwa ki samu sukuni ki kwantar da hankalinki kada ki damu da samun da kika yi ba tare da miji ba sai ce amma ga kuma ga doka fa in ma tara yanni min al-bashri ahdan fa quli inni nazartu lir-rahmani sawma yace ko da kin je cikin gari ko da kin koma gida wani ya tare ki ko suka tare ki suna neman labari game da ni ya aka kika same ni waye miki ciki har kika samu dan ya aka dan ya samu adunki to ga abin da zaki ce musu faƙuli mun ga har ya koma ya'ul mukhataba faƙuli ki ce musu da namiji ne sai a ce faƙul ka ce kamar da Allah ya ce a alƙur'ani ƙul a'udhu bi rabbin nas ka ce ina neman tsari da ubangijin mutane ƙul ya ayyuhal kafirin ya ayyuhal kafirun ka ce ya ku taron kafirai amma idan mace ce sai a ƙara ya'ul tusamma ya'ul mukhataba sai ce faƙuli ki gayi musu mi za ki ce inni na zartu lirrahmani sauma lalle ni na ɗauki alkawali tsakanina da mai rahma tsakanina da Allah subhanahu wa ta'ala a wani alkawali ɗauka sauman a shi ne azumi na ɗauki magana ma'anar sau a larabci al'imsaku asiyamu lugatan bi ma'ana al'imsak da aka ce azumi a gun malaman luga shine ma'anarsa kamewa idan aka zo ma'anar shi ta shari'a fasiyamu huwa al-imsaku anil muftirat wal mashrubat wash shahawat min tulil fajr ila ghurub shams idan aka ce azumi shine kamewa da abinci ko abin sha ko shawa tun ketowal alfijiri har zuwa faduwar rana da aka tace sai ce ki ce musu na ɗauki alkawli alwashin cewa ba za ni yi magana ba nan sauman bi ma'ana ba zan yi wato ba za ta yi magana ba ba za ta yi magana ba ta ɗauki azumin magana aka ce iji malaman tafsiri suka ce a lokacin su idan aka ce azumi a su watan ya shafi har da magana ma ba za ka yi ba za ka kame ne daga cin abinci da kuma har ma magana amma mu sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo da sauki idan kana azumi ka yi magana sai dai abin da aka hana ka shine cin abinci da kuma abin sha da kuma kallon abin da bai dace ba da kuma biyan bukata ba kuma kusantar iyalinka to sai ce ki gai musu cewa ke kin yi alwashi tsakanin ke da mai rahama cewa Allah subhanahu wataala ba za ki ma falan ukallima al-yawma insiya a yau dai ba zai yi ma wani dan adam wani mutum ba magana ta dauki alkawari to ka san dan adam kuma mutum da kwankwanto wata malam bahaushe ya ce idan aka ga mutu ya cika tambaya sai ka ji an ce su ba za su yi ganin uba ɗa a saman gado wasu sun tambaye waye uban shi to haka suka yi wa maryam to da tana zauwa kuma cikin gari ga tambayar su gabi da suke cewa fatat bi qawma tahmilu fatat bi qawma tahmilu qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fariya
yanzu ga isa ya gai wa maryam yadda za ta yi da mutanenta ga ta kuma ta dawo gida Allah ce fatat bihi qaumaha sai ta zo wa mutanenta da wannan yaron da wannan jariri sai ta dawo a cikin gari tare gunwa gun mutanenta tahmiluhu tana rike da wannan jariri tana dauke da shi qalu ya maryam suna ganta da jariri sai suka fara inkari ya maryam suka ce ya ke maryam laqad jiti shay'an fariya haqiqan kin zo da wani abu shay'an sai suka kashi a nakira ba a marifa ba sai suka kashi shay'an saboda girman abin laqad jiti shay'an fariya ai laqad jiti shay'an bi shay'in azim lalle ke maryam kin zo da abu mai girma ya akai mu ba musamman muke aure ba kuma dai ga ki a kawa mutum ne kirki ba ki yanke waye kewaye ai wannan abu ne mai girma yau ko ka aka ganka yau kana me yake da suna an ganka malam kawai zaune baka da sana'ar komi za ganka cikin wata katkat kana yawo tambaya za a yi aka yi ara mai samu wannan motsin tambaya ta fari kenan to ya aka yi to da an dai san dai ba wata har Allah yake ba ta kuɗi masu yawa kuma gashi cikin katkat hada bila la karshe ta shi an fariyan ka zo da wani abu abu mai girma to da yake ya gai mata yadda za a yi Allah subhanahu wataala hakimun ne yana tsara lamuransa da suka yi wannan sai suka ƙara kuma ƙayyafarfa mata guya akan cewa ita mutum ne kirki cewa suka ce ya ukhtu harun ya ukhta harun ma kana abuki imra'an wa ma kanat ummuki baghiya
sai sun kira suka ce ya ukhta harun ya ke yar uwar harun maluman tafsiri sun kai kawo a gun fassara wannan ayar mu suka ce harun wani bawan Allah ne mutumin kirki salihi wasu ka ce a haruna nan wato dan uwa annabi Musa ne wance riya amma duk da yake wannan kauli na maluman baya da inganci saboda tsakanin annabi Musa da da annabi Isa akwai kurun akwai shekaru karnuka da yawa tsakanin su wasu ka ce a haruna ne ake kira wato wani mutum ne fasiki a cikin gari to gashi ne ta ma ta a zatansu ta je ta yi sabon Allah da aka ta zamanto ‘yar washi ko suka ce a'a harun dai ɗan uwanta ne na jini ƙaunin rajihin gun wannan maganar cewa lalle harunan wani ɗan uwa ne gunta ko mutunan kirki ne sai suka ce ya ukhta haruna ya ke ‘yar uwar harun ma kana abokin mura a sau'in babanki babanki imrana to ba mutunan banza ba ne kasan ko da ya daga tana dan kewaye kewaye tana irin dan yawon da ya ganta vendezar a waje sai ka ji ana ce ma babanta to kai hankali wasu kanta zuda maka mutunci eh to babanki ba mutunan banza ba ne ma kana abu kuma ra'a sauyi babanki bai zama to mutunan banza ba ba a san shi da mi ba da doke doken magana ba a san shi da korabniya ba mu gane imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala yace ita zina ita zina ana ita zina kamar bashi ne kamar mazinaci kamar ya je gun mai shago ne ya ce ina bukatar a bani bashin dala kaza ko kuma a bani bashin karto kaza na kaza ya ce waye zai biya wannan bashin misali idan ma'aikacin gwamnati ne sai ya zo ya ce mai shago ina bukatar a bani a bani kuskus karto guda sardin kaza sai a rubuta kan dimuwa wanda yana mutuwa sai ya zo ya kawo na haka ne ko to ita zina matsalar zina iji imamu shafi ya ce ita zina kamar bashi ne mazinaci yana cin bashi ne ya ce waye zai biya wannan bashi ya ce iyansa to muka diba wato ya ce da za ka ɗauki kuɗi jika biyar ka ba mace ka yi zina da ita ya ce biyar ka idan ta zo gun zina ita banza gratis za ta ba da wannan abin mun gane wannan ya ce zina in ji imamu shafi'i zina ya ce zina bashi ne uba yake ci wa ɗansa ya ce waye zai biya wannan bashin iyan ya ce idan kai ka ba da kudin kai zina ya ce wallahi idan suka zo su abin za su bayar yanzu suna nan diyawa suna nan diyawa ka dibi yadda aka haifa ta karuwanci idan suka taso ita yanzu bukatar ta kawai a biya mata shawa ta bukatar fudala akwai watan da wallahi har kiran da za su yi nawa kake bukata nawa kake bukata a baka da ka biya musu bukatarsu shi yasa ɗan uwa da Allah subhanahu wata'ala ya tashi har bayani akan zina Allah bai ce kad ku yi zina ba duk wani abu na sabon Allah Allah ce kad ku yi kad ku yi kad ku yi amma da aka zo bayani kan zina sai Allah subhanahu wata'ala ce wala taqrabu zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila
Allah ya ce kada ku ma yi kusa wala taqrabu zina kada ku yi kusa da zina ba kada ku yi zina ba a'a kada ku yi kusa da abin da zai kai ku zuwa yin zina me yasa innahu kana fahisha ita zina alfahasha ce sannan wasa a sabila hanyar tayi muni to sai suka ce mata ya ukhta harun ma kana abuki mara sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ma'anar ke dai baki gado ba gidanku babanki ba mu san yana wannan abin ba balle a ce kin yo gado mamarki ma mun ba ta an ba ta shaidar kirki hannatu mutuniyar kirki ce wa ma kanat ummuki ummuki baghiya mahaifiyarki kuna ma nafi ce tana korewa mahaifiyarki ba mutuniyar banza ce ba ba karuwa bace ya aka kika samu wannan tabi'un ya aka kika je kika yi wannan zinan ya aka kika samu daddan sai Allah ya ce
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا yanzu suna tambayar ta ya aka ta samu dan ba ta da dan da basu san waye ubansa ba basu su su ne basu yi mata aure ba kuma basu shirye ta da aikata sabo ba to ya aka ta samu dan sai Allah ce fa asharat ilayhi sai ta yi nuni zuwa ga ilayhi addamir yahudi ila ibniha sai ta yi nuni zuwa ga dan da ta haifa shi wannan jariri wanda take dauke da shi sai ta ni ishara ta nuni wannan yaron malaman tafsir suka ce ba abin da ya ƙara ba mutanen ta haushi ba zina da ta ba kalai da suke tsugumata da shi ba kamar rena musu da hankali da ta yi ya za ta yi yaro cikin tsumman goyo da jininsa za su yi wata tambaya ta kasa ba su amsa sai ta nuni zuwa ga wannan yaron Allah ce ba a sharat ilaihi sai ta yi nuni zuwa ga wannan jinjirin jaririn nata faƙalu ƙalu sai suka ce kaifa nukallim ta yaya za mu yi magana ta yaya za mu yi magana tsakaninmu da wanda yake man kana fil mahadi sabiya wanda yake a cikin tsumman goyo bayan yana cikin tsumman goyon kuma sabiyan jinjiri jariri yaro ta yaya za mu yi magana da shi maryamu kirina mu da hankali duk abin da kika yi bai isa ba sai kin ƙara cala mana kwakwalwa akan muna neman bayani kungi ki ce mana a tambaye shi sai Allah ya ce قال إني عبد الله Allahu akbar آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
Kala sai Isa ya buɗe baki yana cikin tsumman goyo kuma a jaririnsa. Kala sai ya ce, Inni Abdullahi, ni bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni bawan Allah ne. Jiya mun karanto hadisin annabi sallallahu Alaihi wasu da ke cewa jinjiri guda kusa kai magana suna cikin tsumman goyo. Mun karanta guda yau ga na biyu, Isa Alaihi salatu wassalam. yana cikin tsumman goyo ana tuhumar mahaifiyarsa da ta aikata zina sai ke wanke mahaifiyarsa kala sai ya ce inni abdullahi ni bawan Allah ne ni ba dan Allah bane sannan kuma ni ba dan zina bane a'a bal ni dai bawa ne na Allah subhanahu wataala yace ataniyal kitab ay qada an yu'ti qada an yu'ta alayhi alkitab Allah ya hukunta nan gaba za a bani littafi injila bayan ni bawan Allah ne sannan kuma ya hukunta zai bani injila waja'alani nabiyyan Allah subhanahu wata'ala ya sanya ni daga cikin jerin annabawansa Allah subhanahu wata'ala ya sanya ni daga cikin jerin bayu jerin bayunsa kuma cikin annabawa sannan kuma annabi Isa alaihi afdalus salatu wa atammu taslim yana cikin manya-manyan annabawa guda biyar wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzala da cewa fasbir kama sabara ulil azmi minar rusul kai hakuri ka daure ka jure kamar yadda ulil azm ma'abuta wakan azama suka yi su ne annabawa guda biyar daga cikinsu akwai annabi isa akwai annabi وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم na'am ومنك ومن نوح mm.
وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم mm.
وأخذنا منهم ميثاقا غليظا Allah subhanahu wataala ce wa in ka tuna ya manzo sallam yayin da muka doki alkawari daga annabawa yace daga cikin annabawan wa min wa idza akhadna min nabiyyin mithaqahum wa minka mun doki alkawari gari aka ya manzo sallam minka wannan kafin ta'udu ila zaman za sallam wa min nuhi sannan kuma mun doki alkawari ga annabi nuh wa ibrahim haka ma annabi ibrahim sannan Allah ya ce wa wa Musa da annabi Musa wa Isa ibn Maryam da Isa dan Maryam in dukkanin su sune ulul azam malum suka ce me yasa Allah subhanahu wataala ya sura musu ulul azam li'annahum tahammadul mashaqqa wal adha fi sabili da'wa saboda sun sha wahala sun sha bagwarmaya sun an cutar da su wajen yada addinin Allah fiya mafi yawan annabawan Allah wa'annan da su yi kowa shan wahala cikin annabawan Allah wa'annan guda biyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Isa da annabi Musa da annabi Ibrahim da annabi Nuh su yi kowa shan wahala a cikin annabawan Allah subhanahu wataala yadda in kakarci tarihinsu musamman annabi nuh wanda shi da farkon annabawa annabi nuh har shara an zuwa masa a kansa amma ya yi haƙuri Allah ya jarrabe sa da jarrabobi da yawa ya yi haƙuri har lokacin da Allah ya kai sai da ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi shekara dubu ba shekara hamsin yana wa'azi amma mutane ƙalila suka imani da shi har ta kai mutane suna masa izgili lokacin da Allah zai hukuncinsa annabi aka turo mala'iku suka koya masa yadda ake jirgin ruwa suka zo ce ya nuhu ma da ka koma kana kafinta wallahi da yahi maka da wannan wa'azi wa'azi da kake yi eh ga ma kuma kai kana dan kere kere kana samu kana ya kwazotuka da yahi maka alkhairi da wannan abun da kake yi qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun inda izgi kuke min to ni ma na muku izgi haka Allah ya umarce su har aka halakar da su annabi Ibrahim ya sha wahala kadibe da ya barbarma da babansa yadda abubuwa suka suka damu suka al'amura suka takule Allah ya jarrabe sa ɗansa yana son sa ya ba ya ja yaro jariri ya ɗauki matarsa da ɗansa ya kai cikin daji ba kowa wani abu sai ikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har kai an fashe masa gun da'awa ya je garin mahaifinsa Ta'if wajen wa'azi wal gun da'awa aka jefe sa sai da kai ya zubo yake zuwa da jini gun yaki sai da aka fu aka hushe masa hakoran sa na tsakiya an eh annabi annabi Musa haka ya sha wahala da bani Isra'il kadibe da Fir'aun ya bashi wahala da kasa zama cikin garin su haka annabi Isa ya sha wahalhalu da yawa aka ɗauke shi a matsayi na Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah yake cewa sai Allah yake eh qala inni abdullah sai Isa dan mare ce lalle ni ba da bane kamar kowa wannan da Allah ce inna masala Isa gun eh, inna masala Isa inda Allah ka masala Adam lalle misali annabi Isa kamar misali annabi Adam ne Allah ya halicci annabi Adam ba uwa ba uba shi kuma annabi isa na gashi da uwa kuma babu mi babu uba amma kuma kowa annan akwai mahaifiya akwai baba banda hawa ita an halitta ta ne daga mi daga kare daga annabi adam alayhi salatu wassalam قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا سنكم الله سبحانه وتعالى يا سيدنا تكين تيرين annabawansa Allah ya sai cikin jerin annaba shi manzo ne kuma annabi ne manzo ne kuma annabi ne don kullu nabiyin rasul walaysa kullu nabiyin rasul kaida ce wannan Allah ya sa mu dace qala sai ya ce waj'alani mubarakan aina ma kuntu sannan kuma Allah subhanahu wataala ya sanya ni mai albarka ya sanya ni mai mai albarka bi ma'ana mai albarka nan kathirun nafi mai yawan amfani da jama'a ina ina da amfani da jama'a aina ma kun ta inda da zama duk inda kasance duk inda nake ni ina da amfani da ke bayarwa ya ta da matattu ya wasu sun makance yayi addu'a sun warke da irin wa'annan abubuwan yayi amfani da jama'a yin wannan da suka gaisa suka ce ai isan sai eh, wato eh, ma- eh, mutanensa sai suka rabu guda gida guda uku wasu suka ce to wannan wadan Allah ne suka ce isa dan Allah ne wasu suka ce a'a ba dan Allah bane sai dai shi Allah ne shi ma mai zaman kanshi shi ba dan Allah bane wasu suka ce a'a dan Allah ne wasu suka ce a'a kai isa da dan zina ne wannan ikhtilafi ne na mutanensa isa Allah ne a zancensu wasu ka ce a'a shi Allah ne mai zaman kansa don akwai Allah Allah akwai Maryam Allah kuma Isa Allah shi sa Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم akwai wacce laqad kafara alladhina qalu لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة a duka Allah subhanahu wataala ya kafirta su Allah ta hakikan wayar suke gayin cewa Allah guda ku ne sun kafirta duk wanda yace Isa Allah ne shi ma ya kafirta to Isa da kansa sai da ce musu inni abdullahi ni hobbawa ne na Allah subhanahu wataala to gashi wataala ni mubarakan Allah subhanahu wataala ya sanya ni mai amfani duk inda na kasance sannan kuma wa ausani Allah subhanahu wata'ala ya yi umarne ni na ausani ya umarce ni da mi bis salati ai bi ada'is salati in dinga ba da sallah in dinga yin sallah Allah subhanahu wata'ala ya umarce ni da in dinga yin sallah ƴan uwa yin sallah ba ka shigo masallaci a kira masallaci ka shigo masallaci ba shine sallah a'a idan aka ce iqamatis salah ma'anar ta ya ta'allaka da ka san menene farilla a cikin wannan sallar menene sunna menene mustahabi idan ka samu rankanwa ya zaki ka gyara ta ina ne wurin kabli a cikin sallar ina ne wurin ba'adi a cikin sallar eh malam mai asgari da yazo bayani sai ce bai halitta da baligi mutum baligi ya aikata wani aiki na ibada hatta ya alama hukmallahi fihi har sai ya san hukuncin Allah a ciki mai ishmawi da ya zo sai ya ce mutum ne ya yi sallah ya yi ta normal da kyau komi ya kawo ta daidai da kai ina sa aka ce aka yi maka Allahu a cikin sallar taka ina farilla muna so ai mana bayani dalla dalla filla filla mu gane tsakanin watan karatun fatiha da tsayuwa da karatun sura wanne ne farilla a ciki wanne ne sunna sai ka ce ina yi ne na ga yadda mutane suke yin ce la salata lahu bai da sallah duk wanda yake yin sallah ba tare da ilimi a kanta ba to wallahi bai da sallah da annabi da kansa sallallahu alaihi wasallam sai da ya hau minbari yayi sallah ya gara sahabban sai da ake yin sallah idan ya zo sajada ya sarko kasa ya azubo shi da kasa da ya ida sai ce sallu kama ra'aytu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka yana yin sallah malaman usulu sai suka zo sai suka ce man salla ghaira salatin nabi la salata lahu duk wanda zai yi sallah ba irin sallah ta manzo Allah to bai da sallah ashe ya manzo Allah yayi sallah wata wannan eh Imam Albani ya riga rubuta wannan littafi tun tun eh, tuntuni sifatu salatin nabi min at-takbir ila at-taslim ka annaka tara siffar sallar manzon Allah ya manzo Allah yayi sallah tun daga kabbara har zuwa sallamewa shi yasa eh, ya ga ce iqamatu salat kuma ada'i salat ba kawai ka zo bane ka shiga daidaita cikin sahu ka ce Allahu akbar ya wajibi kanka ka san menene farilla a cikin sallar menene sunna menene mustahabi menene idan kai sallar ka ta baci annabi isa sai ce Allah subhanahu wataala ya umarce ni da mi da yin sallah yi sallah bayan sallah kuma wasu zaka haka ma ya umarne ni da watan tsarkake wa dinga bada zakka idan Allah ya hore ma'anar zakka anan da ya bayani shine ya taimaka a rayuwarsa idan Allah subhanahu wataala ya basa asalin ma'anar zaka a larabci shine at-tathhir tsarkakewa ma'anar zaka tsarkakewa shi yasa Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka saknun lahum ka kama ka amsa da gunsu watan wani dukiya don ka tsarkake su daga wannan dukiyar da haka sai arabi ce Allah subhanahu wata'ala ya umarne ni da mi da yin zakka da kuma yin sallah shi yasa bayan raso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah ya rasu sahabbai su shiga cikin rudani musulunci ya dan ya girgiza har ta kai mutanen makka afa mutanen madina suka yi wani ishtima suka yi wani zama a madina suka ce tutun nan manzo sallallahu ya rasu yanzu mutanen makka su kowa a makka su zabi khalifa tsakaninsu mu kuma a Makka- a madina mu zabi khalifa a tsakaninmu sai abin ta kai magana ta kai da kunnan umar bin khattab radiyallahu anhu umar bin khattab ya ce wallahi ba za mu yarda da wannan abin ba matakar muna raye ya ce maza da sassan kakiyarsa ya nuna alamu da dama na kan khalifanci abubakar saddiq da aka ni na ji sam'an wata'an na yarda ba ya ato a babakar saddiq a lil khilafa na yi ma abubakar saddiq a kan khilafanci a kan khalifa ya zamto shugaba na musulmi abubakar saddiq kowa ya masa a mubaya a kan ya zamto shugaba bayan ya nuna shi a shugaba sai aka samu irin su banu banu nadir sai suka ce to tuna yanzu manzo Allah ya rasu ba za mu daina ba ba za mu dinga ba da zakka ba daman dai kawai wata sun ɗauki kamar zakka kamar m4 manzo Allah yake amsa gunsu to tunda manzo Allah ya mutu ba za su bayar ba sai abu ka sadiq ya ce to tunda haka ne duk wanda zai raba tsakanin sallah da zakka wallahi sai na yake shi Umar bin Khattab ya ce mu bar su kawai sun kada a musulunci ya samu abin nan ragin jama'a ya ce Umar bin Khattab wallahi da za ya ce sai na yaƙe su akan koda da baibi ya ce ta daure raƙumi suka zamanto suna ba da zakanta a zamanin manzan Allah duk wanda ya ce ba zai bada ba ya zo wallahi sai na kashe shi ko kuma ya kashe sa ko kuma ya dawo akan addini da duk wanda ya farka tsakanin zakka da sallah ya ce ya kafeta a ƙarshen abuka sadiq ya yaƙe su suka dawo kuma akan addini to annabi isa gashi Allah subhanahu wataala ya umarce shi da wannan sai ce ma dumtu hayya bi mana tilata hayati tsawon rayuwata tsawon rayuwata bayan nan sai kuma me wa barran bi walidati Hmm.
wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya yace wa barran sana kuma ka wawul ataf ce inji malumman wawul ataf wawul ataf ce wannan kamar ka ce dakhala muhammad wa ibrahim muhammad da ibrahim sun shiga musamma wawul ataf a larabci to shi da Allah ya bayani abinda yayi annabi Musa annabi Isa abinda ya gai sai sifofi ne nashi sai yace kuma wa barran biwalidati Allah subhanahu wa ta'ala ya umarne ni da in yi da'a ai uhsina ila walidati in kyautata wa mahaifiyata sabanin annabi ya haya shi ne yace wa barran bi walidayya ko ai eh bi walidayhi mai biyayya ne da mahaifansa walidayhi kaga ya zama musanna ne saboda shi musanna a larabci yu'raf bi ziyadati alif wa nun aw ya wa nun wa barran bi walidayhi to nan sai ce wa barran bi walidati Allah ya umarne ni bayan na yi sallah yi zakka sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya aun wajabta min in kyautata wa mahaifiyata wannan ke nuna cewa yana karantar da su cewa shi ba dan zina bane baya da uba wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya sannan kuma Allah subhanahu wata'ala bai sanya ni ba shab- jabbar ai mana mutakabbir mutakabbir Allah bai sani mai girman kai ba mu gane girman kai wani nau'i ne na halaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr har abada baya shiga aljanna wanda a cikin zuciyarsa akwai girman kai daidai azzarra kwayar azzarra na girman kai idan za a samu girman kai daidai kwarar azzar kwarar hatsi kwarar hatsi a zuciyarka a dace ba za ka shiga aljanna ba girman kai musiba ne shi ya kai shedan cikin halin da yake ciki a wannan lokaci don girman kai ne ya sa shedan ya yi wa annabi adam su jida lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarce sa sai ce wala mai ja'alni jabbaran Allah subhanahu wataala bai sanya ne ban jabbar ai mutakabbir mai girman kai sannan kuma shaqiyyan bi ma'ana asiyan bai sanya ko mai sabo ba ba na sabon girman kai da Allah subhanahu wataala kun ba na da tsaurin kai da mahaifiyata sannan kuma ban saba ma Allah kun ba na saba ma mahaifiyata a wannan malaman tafsiri suka ce idan kaga mutum yana da sa yana bijire ma uwayensa to zaka same shi jabbarun asiya mutum ne mai girman kai sai kuma ga sabon Allah subhanahu wa ta'ala idan kana son ka gama lafiya a duniya wallahi ka kyauta wa mahaifanka idan kana son ka kyauta ka gama da duniya lahiya uwaye ka kyauta musu wani sahabi ya goyo mahaifiyarsa ya zo ɗakin ka'aba ya yi tawafi da ita ya sa'ayi tsakanin safa da marwa da ita sai tambaye ibn umar abdullahi ya ce ya abdullah yanzu kana ganin aikin nan nan da ya da mahaifiyata na biya ta hakinta ya ce wallahi na nishi guda cikin naƙuda da uwarka ta yi baka biya ta ba nishi guda da mamarka ta yi abun naƙuda haihuwarka wannan aikin da gaba ne da kai baka biya ta ba shi sa wallahi mu ji tsoron Allah mu dinga mu dinga mu dinga bin uwaye mu dinga kyautata musu mu dinga kyautata musu wa qadara buka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan Allah subhanahu wataala ya hukunta kada abota wa kowa sai shi sannan kuma uwaye a dinga musu biyayya uwaye a kyautata musu wai yanzu a matsayin ka na matashi wai abin kunya ne gare ka ganka wai mashin kana nika ko saboda kar ɗan mata ya kai shi amma zai ya bata mahaifinsa da rai ta aike shi ya gi tahiya amma yana yana tsoron kofin kishi ta ganshi a wai a mashin wai shi ne da kanshi wai wani da kanshi ya zo mashin wai shi da kai ne wai hada wani kai gare shi ni da kai na ba a tura ni mashin ni da kai na a tura ni mashin ba don gwamnati saboda kar ɗan mata su gan shi amma ya gwammace mahaifinsa ta shiga cikin damuwa yau diyawa kusa cikin wallahi diyawa cikin yaran yanzu su ne sababin kamun tansoyin uwayensu da yawa daga cikin yaran yanzu matasa mu ne sanadi na kamun tansoyin mahaifanmu baki cikin yau daban na sahi daban na rana daban a kone shi kuntatawa ba sa mun ɗauke su kamar ba kowa ba ba su da wata daraja gobe idan ba ki kyauta mahaifanka ba a duniya wa za kyautawa uwa wani bawa Allah ce li ummika haqqul law alimta kathirun kathirun kathiruka ya za kathiruka ya hada law alimta asirun yace mahaifiyarka mahaifiyarka tana da haƙi ga akanka haƙi mai girma mahaifiya tana da haƙi mai girma akanka yace fa kam lailatin batat bi saqalika tashtaki dare nawa ne dare nawa ne saboda yauninka kana cikin cikinta ya hana mata barci kana cikin ciki jariri baka ma zo a duniya ba kana cikin ciki yaunin cikin cikinta ya hana mata barci mahaifinka yana can yana barci kai yaunin da ke cikin cikin ya hana mata ka motsa can ta juya ta kasa jin daɗi abinci sai ta dako za ta ci ka juya ta kasa samun natsocin abinci ne ya ce so nawa ne mutane na barci ya zamanto ka tattare da suka koma gado abunka ga matsala ga bargo ga sanyi amma ba za ka iya kwanci a can ba sai kuka kake yi tana kaka a kan ka tattare ta sai ka yi shuru ya ce wallahi idan baka da lahiya ita ma ba ta da lahiya hankalinta tashi yake yi baka da lahiya ita ma ba ta da lahiya kaɗan guda ka gani a ce baka da lahiya tsakanin mamanka da babanka waye hankalin zai tashi wallahi mamanka hankalin ta zai fi tashi kwarai yace to idan kana son aljanna ka kyautata musu Allah ya ba mu aljanna Allah ya samu zaman to masu biya da mahaifinmu to yace walam abun jabbaran da zaman to ba mutakabbir da girman kai sannan kuma shaqiyan asiya mai samu Allah subhanahu wataala kun mai kangare ma wata mahaifiyata ba sai Allah ya ce
wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya
sai annabi isa ya ci gaba da cewa yana jinjiri ne wannan dukkan maganganun yana yaro karimi cikin tsulman goyo yake wannan magana ya ce wassalamu alayya aminci allah ya tabbata ya tabbata a gare ni kun ga can annabi ya haya cewa wassalamun nan kuma wassalamu bil ma'arifa alif wallam da ma'arifa can bin nakira duk da mun ce kuskure ne a gun maluman larabci ka ce salamu alaikum kuka ce wannan kuskure ne kauli raji shi ne kace assalamu alaikum ko kuma salamun alaikum amma salamu alaikum babu shi a musulunci babu salamu alaikum a musulunci sai dai assalamu alaikum ko kuma salamun alaikum to sai ce wa salamun alayya aminci ya tabbata a kaina kwanciyar hankali yoma wulittu ranar da aka haife ni a yoma miladi wa yoma amutu da kuma ranar da zan mutu a yoma mati wa yoma ubu'athu hayya da kuma ranar da Allah subhanahu wataala zai tada ni a raye ranar tashin alkiyama jiya mun karanto hadisin manzo sallallahu cewa wato dan adam duk mutumin da ake haifa a duniya sai shedan ya shafe shi wannan shafi da shedan yake ma jariri shi ke sa sai ka je a maternity a ce yaro ya yi kuka in bai kuka ma shi tashi hankali ne to wannan kukan hadisi mazala yana karantar mu cewa shafi ne na iblis na shedan annabi ce banda mutum guda biyu maryam uwar annabi isa da kuma isa alaihi afdalus salatu wa atammu taslim shi ya ce wa salamun alayya aminci ya tabbata gare ni kwanciyar hankali da aminci tun ranar da aka haife ni har ranar da zan mutu har kuma ranar da zan mi zan waye gari a alkiyama gama Allah subhanahu wataala annabi Isa bai mutu ba annabi Isa bai mutu ba watancan nasara sun kai kawun cewa sun kashe annabi Isa amma Allah subhanahu wataala bi nasri kitabi wa sunna katar mu cewa annabi Isa bai mutu ba Allah subhanahu wataala ya daga sa gunsa annabi ya ce annabi Isa zai dawo a duniya a ƙarshen zamani annabi isa zai dawo a duniya a ƙarshen zamani har Allah ya ɗauki annabi isa annabi isa bai aure ba har Allah ya ɗauki annabi isa annabi isa bai aure ba shi yasa annabi ya ce a aljanna ma ya aka shiga aljanna za a mai domin duka samaruka ɗan shekara 33 ku shekaru annabi isa alaihi salatu wasalam za mu dawo cikin aljanna shabab matasa shekarunmu 33 shekaru annabi isa a duniya kenan kowa ɗan 33 tsawo kuma tsawon baban annabi adam zira'i 60 to wannan kenan annabi isa sai ya ce amincin allah ya tabbata gare ni a ranar da aka haife ni da kuma ranar da zan mutu da kuma ranar allah subhanahu wata'ala zai tada ni wannan su abin yana karantar da mu tauhidi tauhidi tsantsarsa imani da cewa allah subhanahu wata'ala zai tada ka ina alkiyama dama ita duniya darul amal ta duniya wuri ne na aikata aiki darul imtihan wuri ne na mi na watan yin a jarabobi kamar ka san ka shiga sanda examen ne an baka kofi ga polycop ga kuma takarda ka rubuta kana idawa za a yi rama sakin takardun a kakwarar su yi forcekin abin yaushe ne ranar sakamako sai a sa rana kaza za a hido resulta ranar za ka ji zuciyarka tana bugawa za ka ji tana bugawa to haka alkiyama duniya ne wuri ne nami na aikata aiki ina ake samun sakamako a inin alkiyama in ka aikata aikin kware to za ka gani in ka aikata kuma mummuna aiki za ka gani sai Allah ya ce
ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون نعم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإن ال- فإنما يقول له كن فيكون
sai annabi sai ce sai Allah yake ba mu labari Allah ce zalika Isa ibn Maryam wannan duka siffofin da aka ambata na Isa ne dan Maryam da na Maryam kenan qaulul haqq zance ne na gaskiya ba tatsuri a ciki cewa lalle shi bawon Allah ne ba dan Allah bane qaulul haqq alladhi fihi yamturu zance ne na gaskiya wanda suke shakka a cikin sa wata rana wani musulmi na da wani aboki ar kirista wannan musulmin ana zaune a fada sai kiristan ya ce masa ka shirya ka rike ni a coci mana mu je ka nisa coci ka ga za a darussa da ake yi na na addini ka annabi isa ka shirya mu te mana sai ce ba matsala sai suka zo coci da aka zo wasan yayi wa'azi yayi wa'azi sha cikin wasu ya ce min bainakum muslim ya ce a tsakaninku cikin wannan jama'ar akwai sabuwar fuska akwai musulmi yana cewa haka nan sai wannan kisis wannan malamin kiristan ya ce wane ne musulmi daga cikin ya yi bayanin mugansa sai musulmin ya taso sai ce ni ne gani sai kirista ya ce yana so yi maka tambaya guda 21 tambaya guda nawa 22 abuwan yana so yi maka tambaya guda 22 sai ce ba matsala gaban jama'a cikin coci kowa na kallon su yanzu ga musulmi ga kirista za mu yi tambayoyi sai ce tambaya ta fare ma huwa alwahid alladhi la thaniya lahu ina son ka gayi min menene abu gudan da bai da nabi shi abu guda ne kuma bai da nabi sai ce tambaya ta biyu ma huwa sunani lazani la thalitha lahuma ina son ka gayi min abu guda biyu wanda a duniya ba su da uku sha jero tambayoyinsa sai ce tambaya ta uku ma humu thalathatu allazi la rabi'a lahum ina son ka gayi min abu guda uku da ba su da na hudu tambaya nawa kenan uku ta wuri sai ce ma huwa rabi' ma humul ra'ar arba'atu allazi la khamis lahum ina son ka gayi min abu guda hudun da ba su na biyar haka sai da zo kusan tambaya ta goma da ya zo tambaya ta sha ɗaya sai ce ma yi al'ihida ashirar lati lasaniya ashirar ta lagun ka ganyen abu guda goma sha ɗin da ba su da sha biyu ya yi tambaya ta sha biyu ya ce ina son ka ganyen abu guda goma sha biyu da ba su da sha uku da ya zo tambaya ta goma sha hudu sai ce a duniya akwai abu guda wanda baya da rayuwa amma kuma yana da shida ya zo tambaya ta sha biyar sai ce wani mutum ne yana cikin kabari kafari ya yi tafiya da shi tambaya ta sha shida suwaye suka karyata Allah kuma Allah ya shiga da su aljanna tambaya ta sha bakwai menene abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta kuma Allah yake kyaman wannan abin tambaya ta sha tambaya ta sha takwas ya ce menene abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta ba tare da uwa da uba ba ta sha tara menene abinda Allah subhanahu wataala ya halitta da wuta kuma yasa ya azabu su da wuta ne sannan kuma suwaye Allah ya kare da wuta tambaya ta 20 wane ne aka halitta da dutse sannan kuma suwaye aka halkar da dutse sannan suwaye kuma Allah ya kare da duwatsu tambaya ta karshe menene abinda Allah subhanahu wataala ya halicce sa da kansa kuma ya girmama sa wanda su ne tambayoyi guda 21 da kirista ya ma musulmi to mu ji amsoshin sai ce abinda yake na farin abu guda wanda baya da dabi shine Allah subhanahu wa ta'ala huwal al'ahadu samad shine Allah ɗaya wanda baya da abokin tarayya abu na biyu da kuma basu na uku ya ce dare da wuni dare da wuni ko akwai na hukunsu akwai babu ya ce abana ukun da ba su da wani hudu abana uku wa'anda ba su da wani hudu su ne uzuri da annabi musa a yi khidire ma annabi musa uzuri da khidire ma annabi musa lokacin suka fita ya masa uzuri har guda har su uku na farin ya hude jirgin ya ruwa ko na biyu ya kashe yaro ya kashe yaro na uku kuma ya mi ya ta da ya ta da gini to wannan abin cikin kissar ba su da na hudu su uku ne abu na wanda kuma baya da na biyar su ne littafin da Allah subhanahu wataala ya sauko alqur'ani injila zabura a taura ba su da na biyar abu na shidda abu na biyar da Allah subhanahu wataala ai abu na biyar wanda na shidda sune as-salawatul khams sallah guda biyar da ake yi babu ta shiddan su biyar ne abu na shidda wa'anda ba su da na bakwai yace su ne kwanakin da Allah subhanahu wataala ya koka gun halittar sama da ƙasa dan Allah ya ce Allah ya halitta sama da ƙasa cikin kwana nawa kwana shidda to ba su da na bakwai abu na bakwai wanda ba su da na takwas su ne sammai guda bakwai ba su da na takwas ba sama ta takwas sama guda takwas guda bakwai ne abu na takwas wanda ba su da na tara ya ce su ne hamalatul arsh wanda suke rike da al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a cikin suratul haqqa ko wa yahmilu arsha rabbika rabbika ko fawqahum yawmin samaniya su takwas ne abu na tara wa'inda ba su da na goma su ne mu'ujiza da Allah subhanahu wa ta'ala ya banya annabi Musa mu'ujiza na farin ga sanda ta koma macijiya hannunsa haske na fitowa ga tufan ga shekaru da aka ɗoka ga Allah ya jarabe mutanen shi da kwaɗi da jiri da jini da kuma ƙeya da hara da kuma tsage teku da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da umarni aka yi tsage abu na goma wa'inda ba shi na share shi ne kyakkyawan aiki da aka sa a musulunci idan kai aiki alkhairi za baka kyakkyawa guda goma na sha ɗaya wa'inda ba su na sha biyu su ne ‘yan uwa annabi yusuf alaihi afdalu salatu wa atamu taslim abu na sha biyu da ba su na sha uku su ne mu'ujiza ta annabi musa alaihi salatu wassalam da na bugami tekun da ya yi allah subhanahu wa ta'ala ya yanke wannan tekun gida guda goma sha biyu abu na sha uku inda ba su da na sha hudu su ne ‘yan uwa annabi yusuf tare da mahaifiyarsa da kuma babansa ga sha ɗaya ya aka haɗa da ga biyu nawa kenan sha uku abu na hudu sha hudu abinda allah subhanahu wata'ala ya halicce shi amma baya shi bai da rayuwa kuma shi na shaida shi ne subahin Allah ce wasu bihi iza ta nafas ina rantsuwa da asuba a lokacin da take numfashi ba ta da rayuwa amma kuma tana numfashi abu na sha biyar wanda kabari ya tafiya da shi shine annabi yunus kabarinsa a yake da suna cikin cikin kihi Allah ce dabatan da yake tasbihi ba wallahi da ya zamanto cikin wannan kabari har zuwa ran tashi alkiyama abu na sha shida wanda suka ƙaryata suka ƙaryata kuma an shigar su aljanna su da ɗan uwa annabi yusuf dan da sun ƙaryata su yi ƙyashin ni'imar da Allah ya ma annabi yusuf kuma a ƙarshe Allah ya nemi za su yi su aljanna abu na sha bakwai wanda Allah subhanahu wataala ya halicce shi kuma yana ƙyamarsa shine sautin jaki kukan jaki inda an karla aswati da sautul hamir in ji Allah mafi abin kyama gun Allah shine sau kukan jaki shi yasa annabi ce na kaji jaki na kuka to ka roki Allah ya kare ka ya ga shedan ne abu na 18 wanda Allah subhanahu wataala ya halitta ba uwa ba uba na har akwai annabi Adam nabi akwai naqatu salih tago annabi salih Allah ya halice ta bata da uwa bata da uba kawai haka ta fito cikin mi cikin dutse sannan kuma akwai ragon da aka fanshi annabi ibrahim da shi daga sama aka shi waye uwa shi waye uwa ta haife shi bai da uwa bai da uba sannan kuma akwai macijiya ta annabi musa ba ta da uwa ita ma ba ta da uba sannan kuma akwai mala'iku allah ya halce su ba uwa kuma ba uba tambaya ta sha tara wanda Allah subhanahu wata'ala ya halitta da wuta kuma yasa halaka su daga wuta ne iblis Allah ya ce shi daga mi min marijin min nar sannan kuma a ƙarshe jahannama za a sashi tace kuma ta dace da shi sannan kuma wanda aka yi ma alkawarin azaba da wuta shine Abu Lahab sannan kuma wanda Allah ya kare shi da wuta annabi Ibrahim sai aka sanya cikin wuta Allah ya sanya hutar ta zamanto sanyi kulna ya na rukuni bardan wa salamun ala ibrahim tambaya ta 20 wanda Allah swaga ya halitta daga dutse na har akwai taguwa annabi salih ita asalinta daga dutse ne ba taguwa ta haife ta ba daga dutse aka fito ta sannan wanda Allah ya halitta ya halaka da duwatsu su ne ashabul fil wanda suka so su rushe ɗakin Allah Allah ya roshe su da mi da duwatsu aka kashe su wanda Allah subhanahu wataala ya kare kuma da duci su ne mi ashabul kahf wanda suka shiga cikin kogi dutse ya rihe da su Allah ya ba mu labarin su a cikin suratul kahf tambaya ta 21 abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta kuma Allah ya ce wannan abu abu ne mai girma ya ce masa shi ne kaidun nisa makircin mata wannan su tambaya guda sha ɗaya ta sha biyu afa ta ishirin da ɗaya ta ishirin da biyu ya tambaye shi akan wata itaciya ya ce wannan itaciya ita ce kwanaki afon ita yana da rasa guda goma sha biyu ya ce wannan su ne watanni shekara guda nawa ne guda goma sha biyu a ƙarshe ya ce masa kaji amsa tambayoyinka ya girgiza kai wannan babu sai girgiza kai ta'ajjuban yana mamaki sai musulmi ya tambaye shi kai ce ni yana tambaya guda kai kamin tambaya nawa 25 ce ni tambaya ta guda ce katal ma hiya miftahul janna menene kile mabudin aljanna sai ba yahudin ya kayar rikici malami ne ana ji da shi tambaya guda ce kawai masa ma hiya miftahul janna menene mabudin aljanna sai ya rikice kusan me sai ya rikice ba dan bai san amsa ba ya san amsa menene mabudin aljanna ta ce la'ilaha illallah nan take wannan kiristan yan musulunta sana kuma dukkanin cocin kowa yan musulunta a subhanaka Allahumma bi hamdik a shaɗu Allah ilaha illa an ta nastan firko na tobi da wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن الله ربي وربي فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين اللهم صل على محمد وسلم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا بارك في حياتنا ربنا بارك في حياة آبائنا ربنا بارك في حياة أزواجنا ربنا بارك في حياة أولادنا ربنا بارك في حياة زملائنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل صيامنا وصلاتنا وسجودنا وركوعنا ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله